الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin risala ta abu muhammad abdullah bin abi zaidin alkirawani allah ya mishi rahama jiya mun faru babi mai bayani game da hukuncin wasiyoyi da hukuncin bawan da an kawata da biri da bawan da an ka ɗora mafansa da kuma bawan da an ka ‘yanta da ummul waladi da kuma hukuncin wallitaka wallitakar da ake wa bayi to yace wallahi da'ul mu'taqata ila ajalin baya takin wadda an ka yanta zuwa ga ajali in mutum na da koyanga ya yi mata alkawarin yanci ya sa ajali bayan shekara guda na yan taki ko kuma in ni dawo da aikin hajji na yan taki ko in ni yi kaza ko in ki yi mini kaza na yan taki to ita almu ta ƙa'ila ajalin wadda an ka samu ajali bambancinta da mukataba mukataba kuɗi an ka ce ta biya amma wagga ita ba a ce ta ba da ko ɗari ba yanci na na fi sabilillahi to wanda yawa koyan gatai alkawarin yanci zuwa wani ajali yasa ajali to ba zai take ta ba don kaga in ya take ta yana yiwa ta ɗauki ciki in ta ɗauki ciki kuma hukunci ya canza ta koma min ta koma ummul walad ba haka yanzu ba jiran za ta yi ajalin da ya saba dole yanzu sai ta yi hankuli sai ya mutu yi ne ce wallahi ɗa'ul mota kata ila ajalin wanda an ka yanta wanda an kawa alkawarin yanci zuwa ga ajali ba zai take ta ba wallahi biyu hakun ba zai sayar da ita ba haka ba zai bayar da ita kyauta ba haka ba zai yi sadaka da ita ba duka wallahu amma ya samu an yastakadima ha ya sanya ta hidima ta ci gaba da ya mai aiki har lokacin da ajalin nan da ya sa ya cika ajalin na cika shi kenan ta yantu wallahu ya samu an yanta za a malaha ya kwaci dukiyarta malam ya karubil ajalin muddan ajalin da ya sa na yanta ta bayyo kusa ba kamar saura wata guda ko wata biyu in dai ajalin ya yi kusa to bai samu ya kwaci dukiyarta ba wa idza mata idan mutum ya mutu fal mudabbaru to ba wanda an kawa alƙawarin ta da biri me ta da biri ya ce ma bawan na an ta hurra an duburin minni ka zan da bayan na mutu to in mutum ya mutu in mai gida ya mutu falmu dabbar ba wanda an kawo alkawarin tadbiri wanda ya ce ma ya zama ɗa bayan ya mutu bayan rayuwa tai min thuluthihi ana yan tashi ne daga salisun dukiyar da shi mai gidan ya bari in mutum ya mutu ga yawa bawa tadbiri to sai a diba nawa ya bari sannan nawa a kima bawan nan yanzu an kai shi kasuwa to in bawan bai wuce sulusi ba sai a zartas shikenan ya tahiya ta ya yantu amma in ya wuce sulusi to ciniki ya walwale magana ta canza wal mu'taqu ila ajalin amma wanda an ka yanta zuwa ga ajali wanda ya ce ma bayan shekara guda na yanta ka shi in ya mutu kahin shekaran nan min ra'as mali ana yanta shi daga kan dukiyar in shi ɗaya ya bari bai ba ko ya ba lokacin nan na cika ya zan ɗa muna tare madalla shi mudabbari ya yi ta addu'a Allah ya sa mai gidan ya rige shi mutuwa kuma ya mutu ya bar dukiya in ya bar dukiya in kimin mudabbari ba ta wuce sulusi ba sai a zartas in ta wuce sulusi sai a ce mai ya yi hankali ya shi kasuwa a sai suwa a sa cikin kuɗin magada a raba to amma shi wanda an kawo alkawarin yanci zuwa ga ajali ya sa ajali in lokacin nan ya cika ka zama ɗa kahin lokacin ya cika sai mai gidan ya mutu to shi ko bai ba ko ɗari ba shi wanga za a zartar da ajalin mun fahimta ko wal mukatabu to shi kuma bawa wanda an ka ɗaura ma fansa kitaba shine ka ɗaura ma bawan ka fansa amma ya biya kuɗi biya kuɗi to ya biya kuɗi kashi kai tunda bai da kuɗi nashi na kai nai sai ka bashi dama ya tayi yayi aiki in sati dut in wata dut in shekara shekara zai kawo har da ya biya abin da ka same shi ake taba don male in an kai wannan yarjejeniya tsakanin mai gida da bawansa ana rubutawa shi yasa an ka samu take taba wal mukatabu bawa wanda an ka ɗora ma fansa ya biya kuɗi guntu-guntu abdun yana nan matsayin bawa ma baki alaihi shay'un muddin wani abu ko da kaɗan na ya rage a kansa an ce ya kawo dubu ɗari wata duk ya kawo dubu goma ya ba da dubu tasa'in ba saura dubu goma ba to dubun ga goma sai sun hagagara ya buga na an kai ta samai ajali sun hagagara matukar dai wani abu ya rage in dubu biyu na rage cikin kuɗin da an ka samai komi zaman su ƙanana in dai sun ka rage ya kasa biya yana da matsayin ba ba zai tashi da ba ba sai ya biya kuɗin kitabin duka muna tare to wal kitabatu ɗaura ma bawa fansa akan ya biya ka kuɗi ya biya mai gida ne kuɗi ja'izatun halacce ga shari'a alama radiyahul abdu akan abinda bawa ya yadda da shi wasu sayyidu da mai gidan min almali na kuɗi ya halatta alƙur'ani ma ya kwaɗaitar ga yadda ba ma ya halatta mustahabbi ma ce yana cikin ayyukan alkhairin da za kuwa bayan ku ku samu lada kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul nur yace walladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatukum alal biga in aradna tahassunan litabtagu ardal hayatid dunya wa man yakrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahimun walladhina yabtaguna alkitaba waɗanda ke neman yanci ayi musu kitabanci ku sa musu yanci su ku sa kuɗin da za su biya mimma malakat aymanukum daga abin da daman ku nan mallaka daga cikin bayan ku kenan masu neman yanci Allah ce fa katibuhum ku kulla musu yancin din ayi kitabar da su kaga wannan umarni ba na wajibci bane na mustahabbanci ne ba dole bane fa katibuhum ku kulla musu yancin ku kulla musu kitabat amma da sharadi in alimtum fihim khaira in kun san alheri game da su bawan dan ta'adda ne abin da yake so yanzu ya samu yanci ya taya ci gaba da ta'addanci kar ku bashi yanci ku bar shi nan karkashin ku ku dahe shi amma an san mutumin kirki ne yana so ya samu yanci don ya samu walwala ta bauta Allah da kuma abubuwan rayuwa ta wannan ku daura musu shi ya in alimtum fihim khaira sai Allah ya kira ga su ko yan kallo ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum to bawa in kun samu labarin ga bawa can mai gida ne ya sami kuɗi ya biya to ku kuma ku taimaka mishi ku ba su su bayan da an ka kulla miki ta ba min malillahi daga dukiyar Allah allazi ataku wadda ya baku kowa adda abin da zai taimako ya taimaka mai don ya biya kaga umarni ga sauran al'umma ko to madalla to matahi don haka an ka kulla mu bawan ka fansa akan ya biya kuɗi wannan mustahabbi ne to ina yake yace wal kitabatu ɗaura ma bawa fansa akan ya biya kuɗi ja'izaton halacce alama da diyahul abdu akan abin da bawa ya yadda da shi wasayi da da mai gida ne min almali na dukiya dukiyar da sun kai yarjejeniya shi ba mai gidan ya yadda shi bawan ya yadda munajjaman wanda abin kakkasawa ba ɗaya rana zai ɗaukowa ya kawo ba don ga al'ada bawa bai da dukiya don abin da ya samu na mai gidansa ne to yanzu a bashi dama sai ya taye sana'a gaɗa munajjaman shine abin kakkasawa qallatin nujumu kakkasawa ta karanta au kasarar ko ta yawaita ma'ana an sa kwanaki masu yawa ko an sa yan kadan kamar a ce kullun za ka kawo kaza ko ko sati duk za ka kawo kaza ko wata duk za ka kawo kaza ko wata uku uku duk za ka kawo kaza ko wata shida shida duk za ko shekara shekara za ka kawo kaza kaga kaga wanda an ka sama kwana ko sati ko wata kaga ba a ɗiba da yawa ba saɓanin wanda an kasa wata uku uku ko wata shidda shidda ko shekara shekara shi ne ma'ana dai ba a iyakance yadda za su za ya kawo kuɗin ba su za su yarjejena shi da mai gidan in sati in kullum in sati sati in sati biyu in wata wata in shekara shekara ko fa in ajaza to yanzu ya sami ya kawo dubu ɗari wata duk ya kawo dubu goma ya fara biya kila ya bada na wata uku ko hudu sai ya kasa ya haɗu da 'yan buhari abubuwa sun ka cije eh? to ya kasa biyan kyangen kuɗi shi ne ce in ajiza in shi bawan ya kasa raji a raƙiƙan ya dawo bawa ne dama ai yana nan bawa bai tashi ba ya dawo bawa ne to kuɗin da ya ba su wafa installments ɗin da ya fara yi kafin ya kasa wa halalahu ma akhadha minhu ya halatta ga mai gida abin da ya karba gare shi ba a cewa to ya maidan mai ai da kai da kaya duk mallakar waya ne da bawa da duk abin da ya mallaka na mai gida ne don haka waɗancan kuɗi installments installments ɗin da ya ba su wa mai gida ya ci halal ba a cewa ya refunding it's not refundable muna tare to wallahi ajizuhu to wa zai ce ma bawa ka kasa yanzu ka koma bawanka kitabat tawalwale wa zai yi mai ba mai ba mai gajiyar da shi illa sultanu sai sarki ba shi mai gidanka cewa to ka kasa don haka yanzu ta roshe ka koma bawanka ba a'a inda hukuma za nan shi mai gidan ya taya kai kara inda hukuma to ga abin da mun kai da ba na wata duk yanzu wata biyar ko ɗari bai kawo ba ce a sha a kira shi a kira ba an kai ba za abubuwa sun ciji don yan sana'o'in mu sun tsaya kun san Buhari yaga ta buga ko ta buge ko ina to yanzu ta kawo ta ka bido yanzu mun baka wata guda ta ka bido wata ya cika bai samu ba sarki ya koma sa mai wani wata guda ai haka nan kamar sau uku bai samu to yanzu dai ya kasa sai a ce to yanzu dai ka yi hankuri ka kasa don haka shi kenan yanzu kitaba ta walwale ina fata kun fahimta in ba a samu masu yi don Allah irin su mallan ɗahiru za su taimaka mai su biya mai ba in akwai masu yi don Allah ko wani nan ko wata kamar abin da ya faru ga barira barira abukiya aisha ce amma ku yanga ce ta wasu mutane ta nemi su sa mata kuɗi ta abin sun ka sa mata wukiya nawa tara ta biya ukiya tara kuɗi masu yawa kaga kamar da gangan ma sun kasa mata su don san ba ta iya biya ta zo ta koka ma Aisha ke jiwa da mun kai da su a taimaka mini ina neman taimako ta ce to ki gaya musu zan ba da ukiya tara duka amma ni zan zama wali yake ka san wanda duk yan tabawa shi ke wali takarsa za mu cin mu wali taka da ƙarshe eh to yanzu in kana da bawa sai wani ya sai shi ya yanta wa zai walitaka wanda ya sayi amma in kai kaɗanta shi fi sabilillahi kaga kai zaka waliccinsa to yanzu Aisha ta ce za ta bada uqiyar tara ta biya ita za ta walitaka barira ta zo ta faɗi sun kace ba su yadda ba sai dai Aisha ta bada kuɗin amma kuma su za su zama waliyan barira me hikima walitaka in ka yanta bawa kai ne waliyansa in ya mutu bai da magadi kai za ka gade shi duka shi a hikima walli ta kan in yan mutu in bai da wani magadi kai za a gade shi domin kai ne waliyansa ta zo ta faɗa ma Aisha sun ce ba su yadda ba sai dai ki biya amma su zaki su wagili daga sai ga annabi a shigo menene ake yi Aisha ta faɗa mai yace ce ki yadda ce ki yadda ba da ukiyar tara akai musu ki sharɗanta ki banne da su kullu sharɗin laysa fi kitabillahi wa laysa bi sharɗin wa in kana mai ata shuruɗin ai sannan na annabi ya faɗi wannan magana ya ji ai duk sharaɗin da bai cikin littafin Allah ba sharaɗin banza na in ko ya kai sharaɗi ɗari kamar ka zo bi ɗan mata a ce to mun san halin ku ya izala ba ku bari a teyoyin biki sai in ka yadda tana ka ce ka yadda ce ka yadda in ta zo to ya uwata ta yawa ta ce to ki take wa barka ki yi mata barka ya sunna inda duk alheri ya samu dan uwan kai mai murna in musiba ta same kai mai jaje sunna ne ta yake mata barka mata barka ran biki za a biki ta ba a zuwa biki to ai ka san an yi sharadi ta wannan sharadin banza na don ya sa a mashi ta duk inda za ana ko sharadin banza na eh ba gani to ina yake to shi ne ya ce wallayu ajizuhu ba mai gajiyar da shi bawa ya ce ka kasa daga biyan kitabar da an ka sama illa sultana sai sarki sai hukuma ba da talawumi ita ma hukuma shi sarkin ba da zuwa ya cewa ka kasa ba da talawumi bayan an yi mai jinkiri shi ma sarki ya sa mai nashi lokaci to masu na sama lokaci kaza ce ka kawo lokacin ya cika bai samu ba ya koma sa mai bai kawo bai koma sa mai kamar sau uku to kaga duk wanda aka jinkiri an jinkirta mai bayan jinkirin da shi mai gida ya mai da bakin sadda an haka inda sarki shi ko sarki zai sa nahi jinkiri to nan dai sarki zai ce to gaskiya ka kasa idan tana'a min ta'jizi in ya ki yadda cewa ya kasa in tun can gida mai gida na ya faɗa mai ya kasa ya yadda kaga babu bukatar zuwa inda sarki inda za a tuwa inda sarki in ya ki yadda da cewa ya kasa to sai a zo inda maimakon a tsaya a yi ta rikici cikin gida a zo inda sarki wa kullu zati rahimin to mun kare da kitaba ko wa kullu zati rahimin duk wata mace ma'abuciya haihuwa nan ma'abuciya mahaifa amma ana nufin ma'abuciya haihuwa duk macen da ta haihu fa waladuha to ɗanta bi manzilatiha yana matsayinta game ga abin da ya shafi bauta ba ga nasaba ba nasaba mutum yana biyar mahaifinsa amma ga bauta ga mahaifiya ko da ubanka na bawa in dai uwarka ba boya ba ce to kai ba bawa ba ne amma ko da ubanka na ɗa in dai mahaifiyarka boya ce to kai bawa ne in ba da mai gidanta in ba shi mai gidanta ya saɗaka da ita an ka haihe ka ba shi mai gida in ya sa koyanga ta ɗaka ya haihu da ita to duk abin da za a haifa ‘ya'ya ne ‘ya'yan saɗaku kasan ana nuna musu heri-heri a ba wani heri-heri ‘ya'yan matan aure ba su hina duk ɗiyan mai gida ne kuma kaga irin sun komi sarauta a yago ɗiyan saɗakun nan don su aka neglecting sai a ɗauke su kamar bayi kamar matsayin uwayensu don haka su ake sawa boko ‘yan an zo neman boko su da ba su da galihu ɗiyan matan aure sai a basu nan sun su akai ya ta yayyo boko sai duk waɗancan su komo ƙarƙashi ne ba haka an kai ta yi ba inda an kai to sannan shi zai tahi tun da ɓace sadaka ce da shi da uwar tahi duk ba su da kima shi da tahi tsaye ga biɗan makainai ko da asu ko waɗanga su tahi sagarce ko da aka ahama shi ya za abin ƙware ga gida kama ɗan ɗan sadaka na ba san su waɗancan da nan lalace su a ɗayan sadaka ba koko ma'adalla ta matahi wa kullu zati rahimin duk wata ma'abuciya mahaifa duk wata mace ma'abuciya haihuwa kenan fa waladuha to danta bi manzilatiha yana matsayinta min mukatabatin na ko wanda an ka daura mafansa ce au mudabbaratin ko wanda an kawa tadbiri ce au mu'taqatin ko wanda an kawa alƙawarin yanci ce ila ajalin zuwa ga ajali au marhunatin ko kuma wanda an ka bayar jingina ce tana da koyan ga ka bashe ta jingina ka amshi kuɗi to in tana da ɗa ɗan ya shigo cikin jingina in kana da koyan ga ko ta haihu da wani mutum wanda ba kai wakila ka aurashe ta ga wani mutum sai ka ƙulla mata kitaba to ɗan nan nata da, da ta haihuwa ko ɗiyan nan duk sun shigo ke ta cikin ka kasan in kana da koyan ga ka auren mu wani ita to duk ɗiyan da za ta haihuwa mi an matsayinsu su duk bayanka ne ba da manci tumaki shi ya samu mugunyar lalura ɗaya ka sa mutum ya aure koyan ga wani ɗaya ne bayi na ka gani to in tana da ɗa ko ɗaya ka ƙulla mata kitaba to duk ɗiyan nan sun shigo cikin kitabat haka in ka ƙulla mata tadbiri duk ɗiyan nan sun shigo cikin tadbiri muna tare haka in ka ba ta ‘yanci zuwa ajali motakatun ila ajalin ka sa mata ajali ajalin nan na cika da ita da ɗiyanta duka sun sun yantu kaga ashe bauta ita ga uwa ake gadon bauta amma nasaba ga uba ake gadon nasaba muna tare to na yake walid haka in ka bashe ta jingina ka amshi kuɗi in tana da ɗa ɗan nan nata ko ɗiyan nan sun shigo cikin jingina wa walad ummil waladi ɗan ɗan da uwar ɗa ta haifa ummul walad ita ce koyan gakka wanda kai am kai sadaka da ita hatta haifan ma ko da ko barin ciki ne ko bata haife shi da rai ba to da bakin sannan ta zan ummul walad me ya hukuncin ta dan dan ummul walad min gairi sayyid wanda ta haifa da wani wanda ba shugaba shugabanta ba bi manzilata yana matsayinta kenan shi ma bawa ne hmm? wa malul abdi dukiyar bawa bawa in yana da dukiya dukiyar bawa lahu tashi ce shi bawan illa an yanta za a husayidu sai in mai gida na ya kwaci in mai gida na ya sai yana dukiyar bashi da ita tashi ce amma kuma nan da ya ce kawo bai da ja ɗauka ɗaya kai ya basuwa fa in a ataqahu in mai gida ya yanta bawa ne auka ta buhu ko ya kulla mai ko ya kulla mai kitaba wallam yastafni malahu bai toge dukiya ta bai ce amma banda dukiyarka ba to fa laysa lahu shi mai gidan bai samu an yanta za'ahu ya kwaci dukiyar daga baya ba in za ka kulla mu bawan ka tadbiri ko kitaba ko itaqin itaqun ila ajalin to in yana da dukiya tun wurin kulla haka ce to banda dukiya dukiyar ta bace ya san ba tashi ta ba amma in an haƙulla baka toge dukiyar ba daga baya baka isa ka zo ka kwace ba dukiyar ta zama tashi muna tare walaysa lahu kuma shi mai gida bai samu bai tabbata gare shi ba wadda umukata batihi takin wanda ya kulla ba kitaba in yana da koyan ga ya kulla mata kitaba ki biya dubu ɗari wata duki kawo dubu goma haƙƙi yantu to da bakin rannan baya halitta ya sadu da ita muna tare wa ma hadatha duk abin da ya faru lil mukatibi ga bawa wanda an ka daura ma kitaba wal mukatibati ko da boya wanda an ka daura ma kitaba duk abin da ya faru gare su min waladin nada da khala ma'ahuma ya shigo tare da su fil kitaba cikin kitabat bayan ka daura mata kitaba kuma sai da dauki ciki kila dama ko yangar wani ce hmm? dama ka aurashe ta ga wani he ko yangar ka ce amma ka aurashe ta ga wani sai ka daura mata kitaba ko ka ɗaura mata tadabiri ko ko ka yi mata alkawarin ‘yanci zuwa ga zuwa ga ajali ko kasa ajalin da za ka ‘yanta ta to daga baya bayan an kulla wannan yarjejeniyar sai ciki ya shiga sai ta yi ciki to yadda za ta haihuwa duk dai sun shigo tare da ita ina fatar kun fahimta to shi ne ya ce wa ma hadatha lil mukatabi duk abin da ya faru ga bawa wanda an ka ɗora ma kitaba wal mukatabi ko buya wanda an ka ɗora ma kitaba min waladin na ɗa da khala ma'ahuma ya shigo tare da su fil kitaba ga kitabancin wa ataka dan ya yantu bi itqihima da yancin uwayen suna yantuwa shi ma dan ya zan ɗa wata juzu kitabatul jama'ati yana halatta kulla ma jama'a kita kana da bayi goma sai ka tara su mai gida don Allah a ba mu yanci kuna son yanci to ku taho ku nawa na ku goma to ku tai ku kawo miliyan guda ya halatta ba tare da an ce kai ka kawo kaza kai ka kawo kaza kai ka kawo kaza ba a'a kai musu kuɗin goro a kawo ku ku kawo miliyan guda to su can su tahi su sani sana'o'in su ai daban-daban wani wanki da guga ya kai wani lebaran kasuwa ne wani kaza wani dan kasuwa ne wani kaza haka dai kowa to sai su ko su tai can among themselves sai su diba kowa a sa mai nawa kowa zai ba su wa gwargwadon ƙarhi nai har a kammala miliyan guda kowa sai a azamai to kila shi ɗan kasuwa abinda an ka azame ya ba da nashi in full wancan lebara mai lebaranci sharan kasuwa ya kasa ba da nashi to har yanzu shi wanga bai yanto ba sai an biya duka kaga dole su taimaka mu mara ƙarhi a biya don su huta to shi na ya ce wata juzu kitabatul jama'ati yana halatta ƙulla ma jama'a masu yawa fansa wala yi utakuna ba za su yantu ba illa bi ada'il jami'i sai kowa sai sun ba da gaba ɗayan dukiyar da an ka samu su ashe don ka ba da naka dud har yanzu baka zanda ba sai kowa ya biya to kaga in wani ya kasa sai a taru a kammala dai don dai a hita da cikin wagajeren giya hmm? wa ina yake walaysa lil mukatibi itqun itqun yanci walaysa bai zama lil mukatibi ga bawan da anka daura ma kitaba wala itlaf mali hakan ga bai samu ya tallafa dukiyarsa ba hatta yi utaka sai an yanta shi sai ya biya kuɗi duka in ya biya kuɗi duka wannan ya samu kai ne wannan kaga dukiya ta da duk abin da ya mallaka na shi ne wala ya tazawwaji ba zai yi aure ba lokacin kitabat wala yusafiru ba zai yi tafiya a safar alba'i da tafiya mai nisa ba da gairi izinin sayidi ba tare izinin mai gidansa ba muna tare tunda har yanzu da in kwandala na rage cikin kuɗin da an ka zama har yanzu yana dan bawa ba zai tashi da bawa ba sai ya biya duka wai za mata in yan mutu an ɗaura ma bawa fansa an ce ya kawo dubu goma goma wata goma dubu ɗari kenan ya fara ya ba da wata biyu wata uku sai ɗaya ajali ya taho mai in ya mutu shi bawan da an ka ɗaura ma fansa ya biya kuɗi walahu waladun yana da ɗa ƙama maƙama huto ɗan sai ya tsaya matsayinsa sai ɗan ya ci gaba da aiki ya kawo kuɗi ya yi da biya in ya yi da biya shi kenan muna tare wawadda sai ya bayar min malihi daga dukiyarsa ma baki ya alaiha abinda ya rage aka yi na halan nan take in shi uban da ya mutu ya bar dukiya to sai ɗan ya ɗebo da cikin dukiyar nan in tana isa a yi da biyan kingin kuɗi sai ya ɗauko ta shi ɗan ya ba su shi kenan sun yantu to wawarisa sai shi ɗan ya gadi ya yi wawarisa man ma'ahu waɗanda a tare da shi ɗan kila ɗan ba guda ba ne suna da yawa ‘ya'yan da shi mukatabin ya bari to in sun ka biya yanzu ba sun samu ‘yanci ba madallato sai wawarisa man ma'ahu waɗanda a tare da shi sai su yi gado min waladi na ‘ya'yan shi mamacin ma baƙi abin da ya rage in bayan sun ɗauki kingin kuɗin installment sun biya mai gida sun samu yanci in wani abu ya rage to wannan sai su yi gado kaga su za su gadon ubansu wa in lam yakun fil mali wafa'un in abin biya bai kasance cikin dukiyar da ubansu ya bari ba fa inna waladahu to ya'ya ne yas'auna za su yi aiki fihi ciki ne sai su tai su yi lebaranci su samu kuɗi su yi da biya wa yu'adduna za su bayar da abin da ya rage nujuman guntu guntu installmentally kashi-kashi in ka nuke baran in su ‘ya'yan na mamacin wanda an ka ɗora maki ta ba ya fara biya bai idu biya bai mutu in sun kasance manya ne sun isa a sa su aiki wa in ka nu sigara in sun kasance in yare ne ƙanana ko wa laysa fil mali kuma cikin dukiyar da ubansu ya bari babu qadarun nujumi gwargwadon abin da za a biyan kuɗin ila bulugihim sa'aya ko har zuwa har zuwa to to ina yake raƙu to sai su ci gaba da zama bayi ila bulugihi musa'ai har zuwa lokacin da sun ka kai ga isa sun ka isa aiki suna nan bayan su har zuwa lokacin da sun ka isa aiki in sun isa aiki sai su tai su yi aiki a ce to dama ga abin da an ka samu uban ku ga abin da ya bayar ga abin da ya rage ku tai ku samu ku kawo wa in lam yakul lahu waladun to shi wanda an ka dora ma fansa ya fara biya bai idi biya bayan mutu in ya zan baya da da wa in lam yakul lahu waladun ma'ahu in ya zan babu ɗa tare da shi fi kitabati ga kitabar da an ka ƙulla mai to wari sahu sayyiduhu shi mai gida ne da ya ƙulla mai kitaba shi zai gado ne eh to yana ji sai mu tsaya nan ko wa man aulada amata wanda ya haihu da koyanga falahu an yastamta ummul walad kenan sai mu shiga hukuncin ummul walad in Allah ya kai mu na rai jibi to madalla